بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka yawa masu albarka assalamu alaikum warahmatullah barkamu da sake haɗuwa da ku a wannan jirin giya mai albarka ta tsakure daga tarihin mala albani zaria wannan shine zango na goma sha hudu wanda muke tsakuro muku daga littafin tarihin rayuwa da karanta mala albani zaria wallafar kabiru abubakar amin wanda aka sani da suna dr asgar a zagaye da ya gabata muna bayani akan tarihin rasuwar Malam Albani Zaria da jana'izarsa. Za mu tashi inda marubuci yake cewa Malam Sa'idu Aliyu Mai Kwano Gusau shi ya jagoranci sallar jana'izar. Bayan an idar da sallah cunkoson mutane da abubuwan hawa ya hana gawar isa makabarta sai bayan awa biyu, bayan kimanin awa biyu tare da cewa asalin tafiyar ba tafi ta minti goma sha biyar ba. Tun daga Darul Hadis Salafiya har makabartar dambo jeren giyar motoci ne da mutane masu tafiya a kafa da wanda suke kan babura da wanda suke kan kekuna bayan rasuwar mala albani zaria mutane da dama sun rubuta waƙoƙin ta'aziyya akan rasuwarsa wasu sun rubuta da larabci wasu da hausa wasu kuma sun yi karanta waƙen ta'aziyya da sauransu akwai mashahuriyar waƙa da farfesa aliyu muhammad bunza ya rubuta akan haka Uh, daga nan kuma mutane da dama sun gan shi a mafarki mabambanta masu nuna alamun tsira da samun gafara da dace da gidan tsira uh, ba shakka mun ga ikon Allah a jana'izar mara albani zaria taron mutanen da uh, ya ba da mamaki ya kuma wuce duk yadda ake tsammani mun ga taron mutane da aka yi ittifaƙin cewa ba a taɓa ganin irinsa ba a garin zaria Uh, mutane sun taru maza da mata yara da manya ahlus sunna da mabiya sauran fahimtoci da wanda ba wanda ba su halarta ba haka ma 'yan jarida da jami'an tsaro da manyan ma'aikatan gwamnati da sauran mutane a ranar ba a yi wani abu ba a zaria in ban da jana'izar galibin kasuwanni da wuraren sana'o'i ba a ma buɗe su ba ubangiji Allah ya gafarta wa mala albani zaria Allah ya kyautata makwancinsa Allah ya sa ya samu darajar shahidi bayan 'yan kwanaki da aukuwar wannan ta'addanci na kashe mala albani zaria shugaban kungiyar tawaye ta boko haram wato abubakar shekau ya fitar da wani faifai na murya wanda a ciki ya yi ikirarin cewa su 'yan boko haram ne suka kashe mala albani zaria haka kuma jami'an tsaro na farin kaya sun yi ikirarin kama mutane bakwai cikin mambobin kungiyar boko haram tare da nuna su ga duniya a lokacin wani taron manema labarai a helkwatar hukumar da ke Abuja a matsayin waɗanda suka ƙaddamar da harin ta'addancin. Har ila yau jami'an tsaron sun tuntuɓi daraktan Daradis Salafiya wato Farfesa Abdurrafi tare da shaida masa cewa sun kama 'yan ta'addan da suke ake zargi da kashe Mala Albani Zaria har har ma suka ce in ya yarda za su zo da su waɗanda ake tuhumar hadara da salafiya su nuna ma ɗaliban mal albani su daraktan ya ce musu babu buƙatar haka daga nan kuma ba wata magana takamammiya da muka sake ji a hukumance game da lamarin binciken kisan mal albani zaria tare da cewa hukumar gudanarwa da salafiya ƙarƙashin jagorancin farfesa abdurrafi ta yi rawar gani wajen ƙoƙarin bibiyar sawun zancen tun daga ayyana lauyoyi da za su bi ba a sun har zuwa tuntuɓa da bin sawu da sauransu amma dai daga ƙarshe haka magana ta kwarai bayan nan kuma sai muka samu labarin cewa su dai waɗannan da aka ce an kama tun farko su aka gurfana a gaban kotu sannan kuma aka yanke sannan kuma aka yanke musu hukuncin aka yanke musu hukunci akan cewa su ne suka aikata wannan laifi na kashe mala albani zaria Allah ubangiji shine mafi sani iyalan mala albani zaria kamar yadda aka ambata a baya mala albani zaria ya rasu ne tare da ɗansa abdullahi da matarsa mu abdulbarri amma ya bar matan aure guda uku su ne hajiya raihanatu ridwan ibrahim wadda ake wa alkunya da ummu abdullah sai kuma khadija adam yunus wadda ake wa alkunya da ummu zainab da kuma hajiya Aisha Humaira Abubakar wadda ake wa alkunya da Ummu Khadija. Sai kuma ‘ya'yansa da ya rasu ya bar su su ne kamar haka, waɗanda adadinsu ya kama ‘ya'ya ashirin da biyu, akwai ‘ya'ya maza guda tara da kuma ‘ya'ya mata guda goma sha uku. Mazan su ne Abdulrahman Muhammad Adam, wanda shi ne babban ɗan Mala Albani Zaria, sai kuma Abdulbari Muhammad Adam, sai Abdulwahid Muhammad Adam, sai Abdulhalim Muhammad Adam, sai Abdulhaq Muhammad Adam, sai Ja'far Muhammad Adam, sai Abubakar Muhammad Adam, sai Abdulrahman Ƙarami, sai kuma Muhammad Muhammad Adam. Diyansa mata kuma su ne Fatima da Aisha da Jamila da Sauda da Hafsa da Mariya da Maryam da Halima da Rumaisa'u da Jumaima da Khadija da Juwairiya da kuma Zainab. Waɗannan su ne sunayen zuriyar da Mala Albani ya bari a duniya. Bayan su kuma ya bar mahaifinsa Alhaji Adamu wanda aka fi sani da suna Baba Ɗan Juma. Baba Ɗan Juma ya rasu daga baya a watan Nuwamba na shekarar miladiya ta 2020 Allah Ubangiji ya gafarta masa ya kuma bar kanne da dama ta bangaren gado kuwa Mal Albani Zaria ya bar gidaje guda biyu ne gidan da ya fara ginawa wanda bai karasa ba har ya bar duniya da wani karamin gida da ya saya a kusa da gidan nashi sannan kuma akwai wani fili a wata unguwa sabuwa da ake yankawa da aka fi da suna Kabamale Out. sai kuma motocin hawa guda biyu sai kuma suturinsa da kayayyakin wuta irin kwamfutoci da rediyoyi da talabijin da makamantansu a ɓangaren tsabar kuɗi kuwa mal albani zaria bai bar wani abin a zo a gani a cikin asusun ajiyar sa guda biyu da ke banki ba hasali ma kuɗaɗen da aka kashe wajen bin hasali ma wato kudaden da aka kashe wajen bin matakan da doka ta tanada in za a rufe asusun ajiyar mamaci sun fi abin da ke cikin asusun yawa an kashe kuwa kimanin naira dubu arba'in ne da wani abu a lokacin ya zuwa yanzu da nake wannan rubutun kimanin shekara goma da rasuwar mala albani zaria dukkan 'ya'yansa mata da suka girma kafin rasuwarsa sun yi aure sauran kuma suna nan suna makaranta a cikin mazan akwai mazan kuwa Abdurrahman ne kawai ya yi aure, wato babban ɗansa, matan da ya bari kuma biyu sun yi aure a bayansa, Umma Abdullahi ita ce ta rage a gidan tana kula da yaran ita da yayar Mala Albani Zaria wato Baba Talatu. Gurgurdan hali hukumar cibiyar ilimi ta Darul Hadisi Salafiya ita ce take kula da a gidan Mala Albani Zaria da ɗaukar nauyin buƙatun mutanen gidan na yau da kullum wanda ya shafi ci da sha da ilimi da sauransu gwargwadon hali. Wasiyoyin Mala Albani Zaria. Mala Albani Zaria bai bar wata wasiya ta musamman ba, in ban da maganar da aka ruwaito cewa ya yi a lokacin da aka kai shi asibiti, a lokacin da aka ji yana cewa sun zalunce ni, na bar su da Allah. in na mutu kar ku yi tashin hankali ku ci gaba da karantarwa da da'awa akan tafarkin magabata na kwarai baya ga wannan kuwa sai dai takardan waƙafi da ya rubuta gab da rasuwarsa inda ya yi bayanin cewa dukkanin dukkanin gine-gine da filaye da littafansa da na dara hadisi da sauran kayayyakin da'awa ba na shi bane na cibiyar daradis salafiya ne wato akwai hoton takardan a ƙarshen littafin nan sannan kuma a tsawon rayuwar mala albani zaria ya yawaita yin wasu maganganu masu zurfin ma'ana waɗanda kuma sun yi tasiri sosai ga ɗalibai da masu bibiyar karatutukansa akwai lokaci da wani ɗan uwa ya tambaye ni cewa menene abin da na fi morewa a cikin zaman ɗalibta da na yi a gaban mala albani zaria da na ji tambayarsa sai na numfasa sannan na ce ni dai ina ganin ba abin da na morewa a zamana da mala albani zaria kamar irin ɗimbin ilimin da mala albani ya koya mana duk da cewa ɗan abin da na riƙe a karatun kaɗan ne karatu ba dare ba rana a cikin ilmomin ƙur'ani da hadisi da fiƙihu da larabci da sira da kwamfuta da sauransu bayan mu rabu da wannan ɗan uwa sai na koma na sake yin tunani ina jujjuya tambayar tasa a zuciyata tare da sake nazarin irin amsar da na bayar ƙarshe dai na ce wa kaina tabbas amsar da na bayar ni dai na gamsu da ita wataƙila saboda ni dama karatun ne abin da ya kai ni gaban malam ɗin amma fa a zamanmu da malam albani zaria akwai wasu abubuwa da nake ganin sun zama tamkar abubuwa mafiya muhimmanci da na ƙaru da su cikin halaye da tsare-tsare na rayuwarsa da tunaninsa da yadda yake gudanar da al'amuransa sannan kuma akwai nasihohi da shawarwari malam albani zaria mutum ne wanda ba shi da nauyin baki yana yawaita yi mana faɗa da nasiha da tankiya da nusarwa irin ta malami kuma uba wanda ya damu ya ga ‘ya'yansa sun zama ‘ya'ya na gari. Daga cikin ire-iren wato waɗanda nasihohi da malam ya mana waɗanda ya daɗe yana yi mana su kamar da uba ke ma ‘ya'yansa ko malami wanda ya damu da ɗalibansa yake yi, waɗanda ni na yi farin ciki sosai na gode wa Allah ko da yaushe da na ribaci waɗannan nasihohi da sauraron su ko da ban yi aiki da su gaba ɗaya ba akwai cewarsa. Malam Albani Zaria ya taɓa ce mana ku daina shiga rikicin malamai ku dai ku dage ku koyi karatu na gaskiya irin wanda ake zama malami da shi. Wani lokaci kuma ana batun zuwa jami'a sai yake ce mana in kun samu halin zuwa ƙasashen larabawa karatu madalla da haka in ba ku samu ba ku dage ku yi karatu a gida. karatu shine mai ka koya ba inda ka je ba haka kuma mala albani zaria ya sha gaya mini cewa kar ka sake ka daina koyon karatu ko da kuwa an naɗa maka rigar malanta duk ran da ka daina koyon karatu to wanda ka iya a baya ma zubewa zai wata rana ni da marigayi malam nura ƙurami allah ya gafarta masa mala albani zaria ya taɓa faɗa mana cewa kar wanda ya sake ya auri matar da za ta kawo mashi matsala akan harkar ilimi da kishin addini komai ƙoƙarinka ‘yan iyalinka suka zama su ne matsalarka to sai ka yi da gaske kafin ka kai labari akwai lokacin da muka yi wata magana da mal albani zaria akan matasa masu sauran hukunci akan malamai sai malam ya ce mini kaga waɗannan matasan masu cewa malam wani ɗan bid'a ne malam wani kaza ne kar ka sake ka kula su kai dai ka ci gaba da shagaltuwa da abin da zai maka amfani a duniya da lahirarka. Mala Albani Zaria yana yawaita yin nasiha da cewa kar ku kuskura ku raina mutumin da Allah ya taɓa mutumin da ya taɓa koya muku ko da harafi ne a cikin ilimi. Butulci yana kwashe albarka ilimi yana kwashe albarka rayuwa. Malam yakan ce ku guji wa ku guji shiga yayi na sutura ko abin hawa ko wayoyi ɗalibin ilimi na gaske baya shiga yayi ko hayaniyar 'yan duniya. Ku shiga makarantar boko, ku yi karatu mai zurfi don ku taimaki kanku da addininku da al'ummarku. Yakan kuma ce, kowa a cikinku ya nemi sana'ar da zai dinga dogara da ita, kar ku zama ustazai zalla marasa sana'a. Yakan kuma ce, duk abin da za ku yi a duniyan nan ka nemi yarda da addu'ar iyaye shine akan gaba. akwai wata daɗaɗɗiyar wasiya da Malam Albani Zaria ya taɓa yi mana game da littafin Siru a alamin Nubala na Alhafiz Shamsuddin Zahabi, Shamsuddin Zahabi Allah ya gafarta mishi. Malam Albani ya ce Malam Albani Zaria ya ce ya ce da mu duk ya ce da mu a iya sanin sa bai san wani littafi bai san wani littafi da yayi magana akan tarihin mazaje da ya kai tsafta da kima ta fuskar tace ilimi da tace tarihin malamai irin sirar alamin nubala ba ya ce kuma baya ga fa'idoji da za ka ɗauka sosai a cikin littafin game da tarihin magabata da ɗabi'unsu da halayensu da aƙidarsu da fikinsu da makamantansu malaban ya ci gaba da cewa daga cikin muhimmancin littafin nan ya zama wajibi kowane mai wa'azi da malami da masani ko mai bincike ko ɗalibi to ya kamata lalle duk mai ruwa da tsaki a harkar addini ya lazamci karanta shi hakanan a zai ba mutum damar fahimtar wasu fahimtoci masu yawa na abubuwan da suke faruwa a gurgumin rayuwa da faɗi tashi da sauransu ba shakka littafin sirri alamin nubala littafi ne mai matuƙar amfani karanta shi zai sa mutum ya dinga ji kamar yana rayuwa ne a zamanin da suka shuɗe sannan kuma ya rage wa mai karatu damuwa da shiga ruɗani da cice kucen wannan rayuwa ta yau Allah ya gafarta wa Shamsuddin Zahabi Allah ya ji kansa Allah ya sa ya huta Allah ya gafarta wa malamin mu Malam Albani Zaria Allah ya sa ya huta Allah ya kai haske kabarinsa za mu saurara insha Allah sai mun haɗu a zagaye na gaba wassalamu alaikum warahmatullah